الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا شاء تقوس وتا شاء ديا shekara ta 1431 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shi ne ya dace da 25 ga watan goma shekara ta 2010 a lissafin turawa kuma yau za mu ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma a cikin wannan sura mai albarka a suratu ali imran wanda yau muna kan darasi na goma sha hudu a cikin wannan sura mai albarka yau za mu yi karatu ne da alarama abu da al'arabi wanda dan uwa mana awal Allah ya masa arziki ya samu tafiya aikin haji da zidin nan ya tashi dan na san yanzu ma ba su gama sauka ba na san yana hanya kenan dai da aka sai mai addu'a Allah kai shi lafiya ya kuma dawo da shi lafiya insha Allah Allah rahma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال قال أقررتم wanda lambar sa za ka duba ka duba lambar abin sai tsara ba a ji sosai duka
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
idan ba ku manta ba a satin da ya wuce muna magana ne akan faɗin Allah madaukakin sarki dangane da annabawa da Allah madaukakin sarki ya turo yana faɗi dangane da sifofinsu cewa wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba a ya'murukum bil kufri ba'da idan antum muslimun ai bai dace ga annabi ba ya umarce ku da kafirci sannan kuma ba zai umarce ku da ku riƙi mala'ikun Allah da annabawan Allah iyayen giji bayan Allah ba to ya za a umarce ku da kafirci bayan kun kasance musulmi to shi Allah ya sake shiga wata magana yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka tuna ya kai Muhammadu yayin da Allah ya riƙi mithaq alƙawali daga annabawa cewa lama ataitukum min kitabin wa hikmatin Allah ya karba alƙawarin annabawa saboda wannan lamadin ana fassara ta li'ajali li'ajalin ladhi atahum min alkitabi wal hikma ya yi musu alkawari ya rike alkawari a wajensu saboda ya ba su littafi da hikima ai annahum ashabu shara'i su ne ma'abutan shari'o'i lama ataitukum min kitabin wa hikmatin ga littafi ga hikima littafi kowane annabi ko manzo akwai littafai da aka basu wasu an faɗa mun sani wasu kuma mun sani ba Allah ce wa atina Dawud da Zabura mun ba annabi Dawud da Zabura Isa kuma an bashi Injila annabi Muhammadu an bashi Alqur'ani Ibrahim yana da suhuf Ibrahim Musa an bashi At-Taura to saboda waɗannan takaddu da littattafai da aka bayar Allah ya rike alkawari wato ga annabawa din ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه Allah yake gaya wa Yahudawa ga manzo kuma ya zo muku mai gaskata abin da ke tattare da ku takardun da suke tattare da ku rasulun manzo musaddiqun lima ma'akum mai gaskata abin da ke tare da ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama latu'minunna bihi za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma wallahi za ku taimake shi qala aqrartum wa aqaltum ala dhalikum isri kun tabbatar kuma kun rike wannan alkawari cewa za ku yi kalmar al'isir ana nufin alkawali mai nauyi shine al'isir kanu akrarna suka ce ya Allah mun tabbatar mun yi ikirari sai Allah ce fashhadu to ku shaida antum ala anfusikum ku shaida ku da kan kanku da kuma mabiyanku wa ana ma'akum min ash-shahidin lalle cewa ni ina daga cikin masu shaidawa alaikum wa alaihim da ku da su gaba ke daya Abdullahi dan Abbas yake cewa fashhadu fa'alamu ku sani shine ma'anar fashhadu sayyid ibn musayyib yake cewa Allah ne ya ce wa mala'iku wato fashhadu alaihim ko mala'iku ku shaida akan wannan alkawali da aka yi da waɗannan mutane malamai sun zaɓani shin wa ake nufi da wannan aya din wasu malaman sun tafi cewa Allah ya rike an alkawali ne akan annabawa su su kadai su isar da littafin Allah da saƙon Allah zuwa ga bayin Allah kuma kowane sashe cikin annabawa ya gaskata sashe Allah ya alkawali ya ce ku annabawa ku ɗauki alkawali za ku gas duk wanda wani annabi ya biyo bayansa to zai gaskata shi sannan kuma idan buƙatar taimako ta kama ka taimaki wani annabi dan uwanka za ka taimaka idan kuma kai baka riski wannan annabi ba to ka umarci mutanenka in wani annabi ya zo musu su taimaka masa Allah ya riƙe alkawari ga annabi Musa cewa ya yadda da annabi Isa shi kuma annabi Isa ya yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kaga a wannan fassara din kenan wannan aya din gaba ɗaya tana nufin annabawa ne gaba ɗaya wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina kuma daman kaga annabawa ya fara faɗa lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ma'ana sai wani annabi ya zo muku yana gaskata abin da ku kuke kai addara misalin annabi Musa alaihi salatu wassalam yana nan sai Allah ya kawo annabi Isa to Allah ya wa annabi Musa alkawali ka yadda cewa idan annabi Isa tunda annabi Isa ya zo bayan annabi Musa ne idan annabi isa ya zo mun yi alkawari da kai yana gaskata abin da kake kai za ka taimaka masa latuminan na bihi za ka yi imani da shi walatan surannahu kuma za ka taimake shi kala a karartum Allah ce ku annabawa kun tabbatar da wannan wa akhadtum ala zalikum isri kun kun rike alkawari mai karfi akan wannan maganar tawa qalu sai su annabawan sai suka ce a kararna e mun yadda mun tabbatar kala sai Allah ya ce wa mala'iku fashhadu ku kuma ku zama shaidu wa ana ma'akum min ash-shahidina ni ina cikin ku masu shaidawa kaga wannan fassarar kenan abin ya shafi wasu waye ne annabawa kowane annabi ya yarda da dan uwansa ya ainihin wato gaskata shi kuma ya taimaka masa kuma ya gaya wa mutanensa su taimaka wa shi wannan annabi din ko da shi baya nan wasu malaman Allah musu rahama suka ce wannan Allah ya riƙe alkawari ne akan al'amarin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama akan lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan shine annabin da zai zo na ƙarshe ko ba haka bane kuma wannan alkawari akan ahlul kitabi ne yahudu da nasara wanda aka turo musu annabawa dan annabawa sun gabata sun zo gare su wannan shine ra'ayin mujahid da ar-rabi' Allah ya masa rahama suka ce sun maja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum kaga wannan yana nufin sannan annabi Muhammadu ya zo muku manzo ne mai gaskata abin da ke tattare da shi la tu'minun bihi ku yahudu da nasara za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma za ku taimaki Muhammadu to shine sai suka ce eh sun yadda za su yi amma yayin da ya zo sai suka kafirce suka karyata shi ina fata ana fahimta me dalilin wannan suka ce ga ga aya nan da Allah cewa wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba Allah ya ce mun rike alkawari ga waɗanda aka ba wa littafi za su rike ainihin wato annabi Muhammadu za su yi imani da shi wai wannan aya din ita ce take nuna goyon baya dangane da wannan ra'ayi nasu to anan imam al-Baghawi Allah masarama a cikin tafsirin sa yake cewa yace wa amma alqira'atu alma'rufa wa idha akhadha Allahu mithaqan nabiyina fa arada anna Allah akhadha mithaqan nabiyina an ya'khudhu almithaqa ala umamihim an yu'minu bi Muhammadin wa yusaddiquhu wa yansuruhu in adrakuhu yace abinda da yake nufi Allah ya rike alkawari ne daga annabawa cewa ku ku yadda da Muhammadu sannan ku gaya wa al'ummominku idan Muhammadu ya zo ku gaskata shi kuma ku yi imani da shi matukar in kun riske shi ina fata ana fahimta to wannan kenan yace thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrtum wa aqastum ala zalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin to sai Allah yace me kuma فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون to duk wanda ya juya baya a cikin ku bayan wannan alkawari bayan wannan tabbatarwa da kuka yi da rika alkawari fa ulaika humul fasiqun lalle sun zama fasikai al'asuna al-kharijuna anil iman masu fasikanci masu saban Allah al-kharijuna anil iman wanda suka fita daga imani dan alfisku a larabci ana nufin alkhuruju kenan duk wanda ya saba wa alkawalin Allah ya saba abinda Allah ya riƙa tsakaninsa da shi to ya zama fasiki kenan na'am أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون wannan aya ta sauka ne wato ahlul kitabi ne suka yi sabani a tsakaninsu kowane ɗaya daga cikinsu ya ce shi yana kan addinin annabi ibrahimu ne alaihi salatu wassalam sai aka kai ƙara gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka duba wani abu mamaki yahudu da nasara za su yi jayayya a tsakaninsu sai su ce a je gurin muhammadu don ya warware mana sallallahu alaihi wasallam kaga abin nasu ne allah dai ya sauke kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yin shine alkali yace fi kilal fariqaini bari'un min dini Ibrahim alaihi salatu wassalam dukan ku gaba daya babu wanda yake kan addinin Annabi Ibrahim duk ba wanda yake kan addinin Annabi Ibrahim sai suka yi fushi suka ce ya musu wulakanci suka ce la narda bi qada'ika wa la na'khudh bi dinika ba mu yadda da hukuncinka ba kuma ba za mu yi addininka ba to shine sai Allah ya saukar yake cewa fa ghayra dinillahi yabghun yanzu addinin wani Allah suke nema kirar Abu Ja'far da mutanen Basra da Hafsan Asim sun karanta shi yabghun bil ya'i kenan dan Allah ya ce fa ulaika humul fasiquna a can wasu kuma sun karanta bitta saboda Allah ce lama ataitukum kenan afa ghayra dinillahi tabghun tabghun a maimakon yabghun duk dai amin a ma'anar guda ɗaya ne walahu aslama man fi samawati wa man fil ardi taw'an wa karha walahu ga Allah duk abin da ke cikin sammai da kasai aslama ya kankan da kai kuma ya miƙa wuya ma'ana khada wa qada kenan taw'an wa karha da dadi ko ba dadi yana so ko baya so da sauki ko da wahala kalmar at-taw tana nufin al-inqiyadu والاتباع بسهولة كلمة الكره كما شين أبن دي كسن تيبي مشقة وإباء من النفس باع سو سنن كما دا وهلا تشيف الله abin da ke cikin sammai da ƙasai dole ma su miƙa wuya gare shi dan dan su suke da bukata a gare shi duk wata halitta tana so ko ba ta so dole sai ta bi Allah tabaraka wa ta'ala taw'an wa karha mana aslama ahlus samawati taw'an وأسلم من في الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها haka malamai suka ce wasu suka ce duk abin da ke cikin sama na halittar Allah duka inda na sama ne sun mika wuya babu jayayya amma 'yan ƙasa to akwai fasikai akwai kafirai dan sama ai kaga halittar Allah ne mala'iku da sauran su kan babu jayayya amma 'yan taurin kai su ne 'yan ƙasa to a cikin su ba'dhum taw'an wa ba'dhum karha wasu din kuma sun yadda saboda Allah wasu kuma kama musu tilasu saboda sun yi ne kaufan min saifi suna jin tsoron takwabi an gane ko wasu malaman suka ce walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an mu'minai kenan karhan kafirai kenan saboda Allah ce walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karha وظلالهم بالغدو والآصال والآصال to wannan kenan to shine yake cewa yanzu addinin wani Allah za ku yi za ku bi ku watsar da na Allah wanda Allah da shine duk abin da ke cikin sammai daga sai sun mika masa wuya wa ilaihi yurja'un kuma gare shi suke komawa a wata kira'ar wa ilaihi turja'un to me zai faru
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نعم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نعم قل آمنا بالله قيام صيام ذا الله آمنا بالله mun yi imani da Allah ko na yi imani da Allah wa ma unzila alaina da abin da aka saukar a kanmu wa ma unzila ala Ibrahim da wanda aka saukar ga annabi Ibrahim wa Ismail da Ismail wa Ishaqa da Ishaq wa Yaqub da Yaqub wal asbati da kuma sauran jikoki wa ma utiya Musa wa Isa da abin da aka bawa Musa da Isa wannan biyu na min rabbihim da sauran annabawa abinda aka basu daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambancewa tsakanin daya daga cikin annabawa ba ma cewa wani ne namu wani ba namu bane a'a duka namu ne gaba daya ga adalcin musulunci kenan mun yarda da annabi Isa duk da cewa kirista suna ganin annabi Isa shine nasu mun yarda da annabi Musa duk da cewa kirista suna ganin cewa da yahudawa suna ganin cewa annabi Musa shine nasu to mu duka mun yi imani da su wannan shine aqidar musulunci la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin su kuma mu masu miƙa wuya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna mana cewa ashe dukkan mutum musulmi wajibi ne a gare shi yayi imani da dukkan annabawan Allah wanda ya san su da wanda bai san su ba da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba ka yarda da su ka amintu da su ka yi imani da su manzo Allah ma yake cewa akwai wanda ya san su su bai san su ba qur'ani ma haka ya faɗa minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqasus alaik ko wa minhum man lam naqasusum alaik daga cikin su akwai wanda muka baka labari akwai wanda kuma mun baka labari ba amma dai duka mun yi imani ga baki ɗayansu ba wanda ba mu yarda da shi ba wannan ita ce aƙida ta musulunci amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina littafin da aka saukan mana ma mun yarda da shi ba ma namu ba wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati ba ma shi kadai ba wa ma uce musa wa isa ba ma su kadai ba wan nabiyuna min rabbihim ƙarin bugu da ƙari la nufarriqu baina ahadin minhum baya wannan wa nahnu lahu muslimun shikenan mun mika wuya ga Allah ya Allah mun yadda to sai Allah ya ce me kuma ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لا ساقوه دقى الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا duk wanda ya nemi wani addini ba na musulunci ba ya riƙi wani addini ba na musulunci ba falan yuqbala min wallahi ba za a taɓa karɓa daga gare shi ba kwata-kwata wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a ranar lahira yana cikin masu hasara taɓaɓɓu wannan ayar ta sauka ne akan wasu mutane guda goma sha biyu suka yi ridda suka bar musulunci suka fita daga madina suka koma makka suna matsayin kafirai da suna musulmi a madina suka ce sun bar musuluncin suka koma makka suka zama arna daga cikinsu akwai alharis ibn suwai da lansari to shine Allah ya saukar da wannan aya ya ce sako ya ishe muku wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda ya riƙe wani addini ba na musulunci ba wa huwa fil falan yuqbala minhu to wallahi ba za a karba daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin ya ya sara wannan aya ita take nuna mana cewa ashe duk wanda ya rike wani addini ba na musulunci ba ya rike shirme ya rike iska bai yi sa'a ba bai dace ba tsohuwarsa ba ta dace da naƙuda ba ka yi ƙoƙari ka rike addini na haƙiƙa na fi sabilillahi al-islamu kuma wannan shine sunan da Allah ya ambaci musulmi da shi abil islam la abali siwahu إذا افتخروا بقيس أو تميم babana shine musulunci ba da wani uba ba musulunci ba yayin da mutane suke alfahari da qais ko kuma da tamim kai alfahari da musulunci shine addini yi kaga wannan yake nuna mutane da suke ganin cewa ai ai kowa ma da yake addinin sa ya kamata a kyale mutane a daina takura musu ai su ma dai sun yarda suna son Allah al'amarin ma dai sai dai an je lahira Allah ya bar wa kan sanin wane ne yake kan daidai akwai musulmin da suke rudaddun jahilai marasa karatu sai ka ji ana cewa a to ai su ma su ma kafiran da kuke ce musu kafirai ai su ma addinin annabi Musa suke ko wadancan kuma addinin annabi Isa suke su ma sun rike wani annabi ne ai kai kuma ka rike Muhammad haka wani yake ga wani yace to me na faɗa me na nuna cewa addinin wane ne ba daidai ba kai naka abin nan to shi wancan ya rike Isa kai kuma shi wancan ya rike Musa kai kuma ka rike Muhammadu to me yace babu fada duk ɗaya ne ai shi a wurinsa duk ɗaya ne to ba duk ɗaya bane to kai annabi Isa aka turo ma kai kuma Musa aka turo ma wa aka turo maka Muhammadu kaga al'adanci adalcin alqur'ani aka ce mu yadda da su mu imani da su amma ba a ce kuma mu yi shari'a irin tasu ba yanzu a cikin shari'o'in waɗanda suka gabace mu idan najasa ta ɗiga maka a nan ɗinka a hannunka a nan to fa sai dai ka sa wuka fa ka yanke wuri ka ta jinya in ka kuskure fitsari ya ɗiga a nan gurin to sai dai a yanke da bambanci kuma addinin musulunci ai shine addinin da ya shafe sauran addinan kai fa gashi a gaban ka yanzu muke karantawa Allah ya ce ku annabawa mun yi alkawari da ku idan Muhammad ya zo za ku yi imani shi za ku taimake shi to annabi Muhammad ya zo dan me za a watsar da na Muhammad a kama na wani wani ya sayyidina Umar Allah masa rahama shine ya tsinci takarda ta taura a zamanin na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauka yana yana yana ta duba ta sai zai sama na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce ya rasulullah yanzu ba za mu ba za mu ɗauki abin da ke cikin wannan takarda mu fa'idantu da shi ba mu nemi fa'ida ba sai ran manzo Allah ya baci ba na'am yace alam atikum biha bayda naqiya yanzu ban zo muku da wannan takardar farasol ba ba na zo muku da ita farasol ba wallahi law kana musa hayyan ma wasiyahu illa tibai wallahi da musa yana nan wallahi bai isa ba sai ya bi ni kaji maganar manya kenan kaji fa ya ce in musa ma yana nan wallahi sai ya bi ni to ya kamata mutane su rike addinin musulunci na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dan shine annabin da Allah ya turo ka maka shi a kiyama Allah ba zai tambaye ka akan annabi Musa ba ba zai tambaye ka akan annabi Ibrahim ba ba zai tambaye ka akan Dawuda ba ballantana Sulaimana ballantana Haruna ballantana Isa zai tambaye ka ne akan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama jama'ar da suka gabata su kuma za tambaye su ne akan turu addini na annabi Musa yan annabi Musa kenan wanda suka yi zamani da shi haka waɗanda suka yi zamani da annabi Isa alaihi salatu wassalam su ma Allah zai tambaye su ne akan annabi Isa adalcin Allah kenan tabaraka wataala inna ad-dina 'inda Allah al-islam addini amintacce karbabbe a gurin Allah shine addinin musulunci kuma da wannan zamu yi alfahari kuma mu ji a ranmu lalle mun gode wa Allah musulunci shine abin yi musulunci shine tsarkakakken addini karbabben addini wanda ya same shi ya dace wanda bai same shi ba ya kauce ya yi hasara kuma kai ta addu'a Allah ya ɗauki ranka na musulmi dan haka annabawa ma aka ce da su su ce wala tamutunna illa wa antum muslimun annabi yusuf ma cewa yake rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kaji fa ya allah ka dauki raina ina musulmi kuma ka dan da salihan bayi amma mutum ya zo ya ganin wai shi kansa wannan addinin wai ai lallaba lallaba ake yi ana nan dai Allahu alamu sai an je ne kiyama za a gane wai mai gaskiya ba abin da yake jawo wannan sai rashin karatu da rashin kulla alaka da malamai Allah ya mana mai kyau na'am malam كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات na'am والله لا يهدي القوم الظالمين kaifa yahdi Allah qauman kafaru ba'da imanihim yadda man takaka yaya ma Allah zai shiryar da mutanen da suka kafirce bayan sun yi imani kaga wannan magana Allah ya yi fushi yake faɗin ta Su- suna musulmi malam suka tashi suka ridda suka ridda suka bar Mak- Madina suka koma Makka yaya Allah zai shiryar da mutanen da sun kafirce bayan sun yi imani wannan istifham ne ma'anarsa jahal inkari ne abin da ake nufi la yahdillahu qauman kafaru ba da imanihim Allah ba zai shiryar da mutanen da suka kafirce bayan sun yi imani ba a wata ki a wasu malamai suka ce abin da ake nufi kaifa yahdihimullah fil akhirati ila aljannati was sawab yaya Allah zai shiryar da su ranar tashi alkiyama ya ba su aljanna ya ba su lada kuma sun kafirce bayan sun yi imani wa shahidu anna rasula haqqun kuma sun shaida daɗin da farko cewa annabi muhammadu gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat hujjoji dalilai bayyanannu sun zo musu sun karba wallahu la yahdi al zalimin kai Allah bare shirye da mutane azzalimai ba wannan shine hadarin mutum ya musulunta ya ridda alhamdulillah cikin taimakon Allah da yawa wannan al'umma da wahala kaga mutum ya ridda amma ana samun masu ridda waɗanda suke kafirai suke shigowa cikin musulunci sun fi yawa akan musulmin da suke ridda su koma kafirci mu dai ka bar mu dai da sakaci da saban Allah da barna da jahilci duka dai akwai shi amma dai mutum yana musulunci yana la ilaha illallah kullum zai rikide ya ce ya koma kafirci ya zaɓi kafirci ana samu amma babu yawa amma yanzu kiristoci kafirai suna da hanyoyi da suke yin tansir abinda ake nufi da tansir shine a mayar da mutane su zama kiristoci ta hanyoyi kamar haka kuna so ko ba kwa so suna shiga asibitoci wa'azi yanzu ka duba gari irin na kano garin muhammadawa masoya manzan Allah wanda saboda san manzan Allah ma har ganga ake buga masa saboda ana son sa a kada masa ganga irin taban mali da piano da komai duk da sunan kauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna nan kuna kada wa Muhammadu ganga kafirai sun zo suna muku wa'azi a cikin asibitocin nawa nawa ne za a je ziyara asibiti ma'aikata asibiti musulmi za su ce wa kungiyoyin musulmi wallahi ya kamata ku ƙara himma kuma wallahi ku ji tsoron Allah muna ji muna gani za a zo a nemi famushin a gurin mu dole mu bayar ba mu mu hana ba kafin kungiyar musulmi guda ɗaya ta je ziyara asibiti ta raba musu abinci ta raba musu kuɗi da magani ta ɗauki nauyin wanda ba zai iya ba kafin musulma guda kungiyar musulmi guda ɗaya ta je insha Allah sai an samu kungiyar kafirai ta je sau goma su yadda ka san hamsu salawat ba sa fashi haka suke zuwa duk sati wallahi nake ga mu akwai masu zuwa duk bayan kwana biyu kuma da dukiya suke zuwa da haka hukumomin asibitin ma sun san kokarin su har appreciating leta ake ba su letar nuna takarda ta nuna yabo da kokari da kwazo da suke yi mu ba mu dai kullum muna nan dai a dankari ta inda aka ce a taimaka za a tafi asibiti mutanen mu a wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi makaranta wannan yana zaune gurin mai shayi wannan yana guri kaza ba su damu ba da idan mu mun sha gani mun sha ji majinyata suna ba mu labarin cewa wane wane a nan gurin ya ka- ya mus- ya zama kafiri ya zama mushriki mutum ne ya zo ya zauna an yi magani an yi magani duk dukiyarsa ta kare danginsa sun gudu sun tafi sun bashi bayi da kudin allura ta ɗari biyu gashi na yana kwance a asibiti ga yunwa ba abinci sai dai makotansa na zaune a kan gado ko na kwance a gado kusa da shi su ne za su rinka taimaka mai da abincin da zai ci ana nan sai ga wata kungiya ta kafarai sun zo suka ce me matsalar ka yace gashi gashi suka ce za mu baka magani za mu ɗauki nauyin jinyarka insha Allah kuma za ka warke amma da sharaɗin za ka zama kirista yace ya yadda na'am ce ya yadda kuma aka suka ɗauki nauyinsa aka rufe fayil ɗinsa duk magunguna aka yi ta rubuta mai ana yi ma allurai aka sa wani ma ya tsaya a kansa kullum yana kawo masa abinci kullum ya samu sauki ya warke suka ce za su ɗauke shi ma za su kai shi su bashi sana'a su bashi kaza wallahi aka yi ridda to kai kai suka je da dogon gemun ka dawo da shi me ka masa me ka masa to babu abin da ka masa a ƙasan nan fa lada ne fa sai da zama kirista fa ladan mai kiran sallah ladan yana kiran sallah yana abin nan matarsa ta haihu babu kuɗin rago amma duk da ya makara bai kira muku sallah ba kun iya faɗa wannan lada ne baya kira da wuri ka taba zuwa kaɗin ko riga ka bashi ka taba bincikawa nawa albashinsa ake biyan sa a masallaci wani mai hali ya taba zuwa ya ce bari in je in taimaki ladanin masallacin mu lokacin da aka masa haihuwa tun da shi kan ladan shugabansa liman ɗinsa ya zai ce to aka ramka lawa liman fa iyali ta haihu liman ya ce to an samu ƙaro Allah sa albarka shikenan ya bar shi ya shafa masa shiru bayan kwana biyu sake zuwa ake cewa iyali fa ta haihu liman ya ce ya ka gaya mu Allah sa albarka Allah raya ya sake dawowa fa aka ramka lawo iyali na fa ta haihu liman ya ce Allah sa albarka Allah raya ya buga ya buga saboda kun tsare shi kun hana shi zuwa kasuwa ya sana'a kun hana shi zuwa ya je makarantar boko ya je jami'a ko wani abu yana muku ladanci amma ba ku ba shi kuɗin da zai ɗauki nauyin iyalinsa da abincin da zai ci ba da ladan da liman ɗin a ƙasar hausa abin da muke musu kenan burin ku kurin ku ajiye mutum ya ta muku limanci ko ku tafi kasuwa dan a caba ya je a caba sa ma'aikacin gwamnati ya je aikin gwamnatinsa ba kwa tunanin me suke ci a gidajensu ya suke rayuwa a'a sai dai ranar da liman ya makara ya sha zagi wanda daga can nesa ce da Allah ta mana sallah tun da bai zo ba aikin ku kenan ladan ya rasa yadda zai yi ya je ya samu wani kafiri sunansa John Inyamuri ne ya ce to kaji kaji na zo taimako ne a gurin ka sai ce ah ina yan uwanka musulmi ya ce ba wanda ya taimaka min kurin ka bani bashi nawa kake so ya ce aka bani abin da ya sauka wanda zai zan sai rago in fita kunya yin hidimar suna ya je ɗauko kuɗi naira dubu ko arba'in ko ƙasa ko sama ya bashi ya ce ka je ka yi hidindimu da ya bashi ya ce yaushe zan dawo maka da shi in ya muri kafiri ya ce masa na baka kyauta ne ya ce a'a ha Allah ya saka Allah ba da lada ya yi godiya ya koma ya ga iyalinsa ya ce ga taimako Allah ya kawo amma ta wata hanya ranar suna ya fito da rago ya kira liman ɗinsa ya ce ka zo ka yanka mana ragon na aka kalla liman ya ɗauki wuka zai yanka rago ya ce sunan yaron waye sai ladan ya ce sunansa john sunansa john liman ya gyara babbar riga ce me kace ya ce john sunansa yaya aka yi ce wallahi john za a sa masa me ya faru takwara na yi masa na nemi taimako na yi na yi na yi na a taimaka ba a taimaka mun ba wannan inyamurin shi ne ya taimaka mun da haka na gani babu abin da zan masa na mutunci sai dai in masa takwara da haka ka yanka min ragon nan da sunan john na'am kuma haka aka yanke ragon kaga wannan sakaci ne tsakani da Allah kaga mutane suna ballagazar da kuɗi akan abu da bai kai ya kawo ba duk inda za ga mutane suna kashe kuɗi to akan haka aiki na alfahari da riya ko taron siyasa ko na makamancin wannan yanzu idan an san kana neman gwamna a garin nan ko kansila ko ko kana neman dan senate ko dan majalisa ko shugaban kasa ko na abu kana da waɗanda za su su kawo ma kuɗi ba sai ka tambaya ba wani kudin zai sai ta ga wane ne ake tsammani yana jama'a zai ci sai zo kawo maka taimako na naira miliyan ɗari yalla bai da Allah ya haƙuri mutanen mu cikin yan kasuwan mu karka ɗauka wani yalla bai da Allah ya haƙuri ga gudunmuwa ta naira miliyan ɗari Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya taimaka muna nan muna tara ma jama'a ya bashi ka san dan me ya bashi da in an ga gwamnatin a rinka yi da su naira miliyan ɗari ya ɗauka ya bayar a unguwarsu bai taɓa zuwa ya je ba da sadakan naira ɗari a masallacin unguwarsu ba kai baya ma fita sallah a unguwarsu tsakaninsa da talakawan unguwarsu kurmi ya zo da katuwar mota tinted glass da babban gate ɗinsa daman da ya zo kafin ya zo ya yi waya an buɗe a ce alhaji ya zo ya shiga da kayansa daga shi yana sauka sai falansa asuba'i baya fita azhar baya fita magariba isha'i baya fita mutanen unguwa kuma daman bakar mota ce da bakin gilas wa zai gan shi to ga abin da suke yi muna nan muna zaune ga shiga maguzawa yanzu kano state akwai maguzawa a kano akwai maguzawa da yawa allah ya albarkace mu da maguzawa dan na ce ya albarkace mu ne dan yana so mu je mu yi da'awa mu samu lada mu shiga aljanna amma suwaye suke fita wa'azin maguzawan wa'azin mu ya kare ana a gida wani kafiri ne wani dan bid'a ne ko kuma wani yayi wa'azi ya je warware na wani wallahi malam wani ya iya wallahi wani bai iya ba wallahi wani dan zafi ne wallahi wani dan sanyi sanyi ne wallahi wani dan dan gwamnati ne wallahi wani ba ruwansu da gwamnati aikin mu kenan da ma guzawa can suna zaune sai ga ɗalibi ya fita ya je wa'azin maguzawa bai da wanda zai ɗauki nauyinsa ɗalibai mun san akwai ɗalibai masu tsoron Allah da aljihun suke biya su je su shiga cikin maguzawan nan su zauna su ci bakar miya da maguzawan nan suke ci su je su isar da kalmar la ilaha illallah su dawo amma da zaka ce yau wani mai kuɗi ya zo ya ɗauki nauyin ɗalibai da za a tura su su je su rinka wa'azin maguzawa ba zai yi ba tunda ba aiki ne da zai a san shi a yada shi a gari ba a nan nan wani ƙauye nan kusa da sitti a cikin sumayin local government wani ba ma guje kirista ne yake cewa ku musulmi ku yi abin da za ku yi amma mu muna ganin ku ne ƙauye ne fa duka duka ko rabin rabin unguwar nan ta sabuwar gandu bai kai ba yace wallahi yanzu haka muna da ƴa mace ƴa mace ƴa mace da muka ɗauka muka tura suna karatu sun gama suna aikin likitanci da nosis nosis muna da mutum hamsin a ƙauyen nan maza kuwa bila adadin wasu suna kaduna wasu suna jos wasu suna lagos an sa su a makarantun kiristoci wasu sun yi digiri wasu suna masters kuma duk yan ƙauye ne suna kai musu injin nika su kafa musu suna kai musu magunguna suna sai musu janareto da abun majigi suna nuna musu kasan ba ƙauye yana son kallo da aka kai musulmi da kaje wa'azi abin da za a fara duba mai ka kawo in mun yi kokari abin da muke kaiwa sabulu dan yankan kusa to suna nan suna shigar da mutane suna mai da su kiristoci wallahi a Kano din nan akwai ƙauyen maguza wanda baka isa ba kai musulmi ka shiga ka je kai wa'azi wallahi a ni mun je mu watannin da suka wuce mun je akwai ƙauyen da muka je kamar za su yaƙe mu wallahi muna zuwa a gabana muna zaune suka daga nesa kafin mu zo kamar ya kai daga nan zuwa kofar can ana cewa kar ku yadda ku ƙari sunan kuma hausawa ne yan uwanmu dattawa ne kuma amma dukan su ame da su kirista maguzawa muna cewa ku yi haƙuri dai ku ji abin da namu faɗa ku yi haƙuri ku ji abin da namu faɗa wallahi sai ga samarin suna ta suna ta zaren itatuwa malam damin itatuwa ana ta zaren ci to yau Allah ya kawo mu ka gudu su bi ka su kure ma gudu charkwai charkwai kurin wani ya je zaro takwabi ya tsaya kar ku yadda ku zo muna ku yi haƙuri suna cewa kar mu zo ku yi haƙuri suna jan daga muna zuwa muka je muka zauna muka ce ku yi haƙuri gaishe ku kawai muka zo yi muka gama muka gaishe su na ce bari dan yi musu jawabi ina farawa wani yaro cikin maguzawa ce kai malam ka rufe mana bakinka ka rufe bakinka sai da ko itace akwai ɗalibai idan inda su muka fita anan za su zama shaida ka rufe bakinka sai aka fara wabtan gwafa a jikin rumfa to da na gane abin zai kai ga mu sha duka to ka gani ana yi dai ana tuna annabi ya je ɗaifa an jefe shi to abin sai na ga dai ba zai yiwu ba muka ce dai ba su haƙuri ce ku yi haƙuri wallahi alheri muka zo muku suka ce ba ma san alheri wallahi in take can ku yan wannan wa'azin da bai yi ba kenan muka fito suka bi mu suna jifa ana akwai gurin da aka fafata fa Allah mu kora su kora da kyar suka bar mu wallahi sallah ma salatul khawfi muka yi haka ne malam salatul khawfi muka yi sallar tsoro muka yi sai da muka yi sahu suna gadin mu a nan nan Kano fa a nan Kano a cikin Kano state muna sallah suna gadin mu muka gama su kuma suka tsaya mu ma muna gadin su a nan Kano state sai kawai mutane sun sha iska zuwa ta ƙarya ana surutu mu masoya Allah ne masoya manzon Allah ne kaza ga aikin Allah nan za a yi babu ƙungiyoyin nan da suke fita wa'azin maguzawa su suka fi kowaɗanne ƙungiyoyi talauci babu ga ɗalibai nan na ilimi suna so su je babu kuɗin motar da za su je masu kuɗin mu kawai sun tsaya sai gina gidaje da hawa motoci na alfarma masu tsada da cin abinci da tura 'ya'yansu ƙasashen waje kawai da fita yawo mutum ɗaya sai ɗebi yara da familinsa mutum hamsin su tafi yawon shakatawa mutum hamsin wallahi za su biya ta egypt su je su yi kallo su je su shiga museum su shiga gidan tarihi su tsallaka su je dubai su tsallaka su tafi ingila daga nan za su dawo su je su china su tafi malaysia daga nan za su zo su yi brancin an je an yi barna da aka yi sai a zo a yi umra idan aka yi umra daga umra kuma shikenan sai a dawo najeriya makotansa suna kwana da yunwa bai taba sayan buhun shinkafa ɗaya raba musu ba amma ya ɗebi mutum hamsin wannan ni ra'ayin aini gani ne wannan wani irin kidawomanci ne har yaro karami wanda ma bai da bai iya magana ba kawai shi ma ɗebe shi saboda sun samu wadata sun yi kuɗi suna bin makarantunmu na boko suna yada mana kiristanci suna buɗe private private schools makarantu na kuɗi kar ku ɗauka neman kuɗin ne a sun suna da manufa idan suka buɗe makarantu ɗin kuma mun fi cincirin da mu kai yayan mu in na yi muku rantsuwa wallahi tallahi ba zan yi kafara ba a garin nan makarantun private school mafi rinjaye gaba ɗaya na arna ne ko ku yadda ko ba ku yadda ba nasu ne kuma su zo su sa kuɗin suka gada ba tun ana sawa a tam dubu ɗaya ana kai yara ana kai yara ana ƙarawa dubu biyu ana ƙarawa dubu uku yanzu tam ɗaya sai ya zama naira dubu arba'in hamsin tam ɗaya a shekara dole ka ba su naira dubu ɗari da hamsin kuma a koya wa ɗanka kiristanci da fitsaranci a hankali a hankali da yara suna zuwa suna da hijabi ana yaudara a kaga ana sa hijabi yanzu sun fara season ce ba za a sa hijabi ba sai dai a sa musu gajeren siket yarinya budurwa ta sa matsatsen siket da zip a gadon bayanta da matsatsen riga da kambas ko da sandal da safa kirjinta a bayyane kartin malamai balagaggu su sata a gaba suna koya mata karatu tana zaune al'aurar tana bayyana kuma suna wasa da yaran in ba ku yadda ba ku je ku duba duk makarantun da suke a garin nan kwaya nawa ne private school da aka bar yaran mu suna sa hijabi ina ministry of education ɗinmu musulmi ne suke rike da ita ko kuma kafirai kuna ina ina gudunmowarku a shigo garinmu a ci mu da yaƙi kafirai su zo su buɗe mana makarantu su hana 'ya'ya mu sa hijabi su lalata mana tarbiyya su lalata mana al'adunmu an kashe makarantun gwamnati da gangan an zo an tada private schools private schools ɗin nan kuma suna nan suna yaɗa manufofi irin nasu idan kai musulmi ne ka bude ba za su kawo na su yayan gurin ba da mun tambaya a in dai can bahaushe ne shirme ne ba za a yi ba su yaudara su ɗauki suna na musulunci kuma sa a makarantun da yawa akwai makarantun arna amma sai samu wani suna na musulunci su sa a makarantun saboda yaudara saboda ba mu da manufa ba wanda zai zo yi magana akan wannan da haka wallahi akwai kalubale masu kudinmu masu halinmu da 'yan siyasa a cikinmu ku taimaki al'ummarku ku sayi filaye ku dinga gina makarantu ko da na private din ma ku nemo malamai ga ɗalibai nan sun gama jami'a suna da digiri ba su aiki a sa musu albashi mai ƙarfi ku tsare mana al'adunmu ku tsare mana addininmu ku tsare mana tarbiyyarmu akan ku bar wasu baƙi su zo su lalata mana yaron ka tun da ya tashi daga daga alfajirin rayuwarsa ka kai shi nazari school tun bai fara iya magana ba arniya ce take koya masa ya gama ya shiga firamare kafiri ne yake koya masa ya gama ya shiga sakandare an kai shi ta arna ba a ce mai bismillah in za a fara da ana bari su dawo su tafi islamiyya da yamma yanzu sun mana wayo in aka je makarantar tun da safiya ba a dawowa sai bayan karfe hudu ko biyar yaro ya dawo a gajiye ina zai iya zuwa wata islamiyya an gama da kai tsakanin magarba da isha'i an ɗirke shi da homework dole ya zauna ya homework yana gamawa bacci ya kama shi gobe ma haka ba asabar da ladi ne saura ba to asabar da ladi ma wasu makarantu suna cewa dole sai an dawo akwai lessons da ake yi shikenan gaba ɗaya rayuwar ku ta koma kurin karatun boko to da ma boko ma a ce mu ne muke koya yaran ma da dama dama amma ba mu bane waɗannan fa su ne za su zo su je su yi karatu su zo su rike ƙasar yaushe za a samu gyara wallahi tallahi sai mun tsaya tsayin daka an gaya muku gaskiya kiristanci ya ci mu akwai asibitocin da wallahi sun fi mu gata a garin nan wallahi sun sun je wallahi bude musu kofa ake ake shiga amma kai musulmi idan ka je sai amma dogaggin tambayoyi Allah nake gaya muku ga gidajen kurkuku nan ma suna yada kiristanci a kurkuku su je su ba su abinci su yi musu wa'azin Yesu almasihu ko da sallan nan akwai kurkukun da muka je za mu kai abinci gashi na a cike a mota take away abinci mai kyau da da nama da komai ni da kaina na je wani ƙauye daga cikin ƙauyukan local government daga cikin nan wallahi haka muka je muka dawo da abincin wallahi an hana mu ka san laifin me wai an gamu da gemu wallahi kuma sai da muka nemi izini muka sanar da manya kuma za mu zo karamu kallahu saboda al'amura dinnan an ga abin nan wallahi al'amuran ne dai gashi gashi abin nan ai mana dai afuwa nace ba komai ba komai Allah ya saka da alkhairi na fita muka zo bakin kasuwar ƙauye na ce a buɗe mota kurin dubba ƙauyen da ya zo mu bashi tuwon na ya karba ya ci muka raba musu muka tafi amma da waɗancan ne suka zo direct za a buɗe musu malam a namu a state ɗin mu fa ba wai a wani wuri ba a state ɗin mu ba tafiya fa na yi kudu fa na je na ce zan raba abincin nan ba a state ɗin mu ya laitana shi yasa wallahi akwai kalubale akwai abin damuwa akwai abin damuwa mu yi tunani ya zamu mu kawo gyara matsalar shine in yan siyasa ne suka shiga siyasa ba manufa kurin kujerar su ce take gaban su sai kaɗan daga cikin su malamin makaranta a makaranta principal yake ko vice principal baya tunani ya sa wa yaransa aqida ha ki sa musu manufa kishin ƙasa kishin abin nan su babu idan mutum dan sanda ne kurin aikin dan sandan ne yake damunsa baya tunanin addini in gan roba ne haka in immigration ne haka idan custom ne haka da sun ganka matsayinka musulmi sai sama gilas kawai su ɓata rai to shi za mu samu ci gaba akwai hanyoyi da yawa da ake bi ana mai da mu kiristoci wallahi kuma suna da wayo kuma sun yi karfi yanzu a garin nan hatta gidaje a cikin hausawa yanzu abin da yake bayyana sai su rinka shiga cikin hausawa sai su fake da wani musulmi bahaushe in an sa gida za a sayar sai su turo kuɗin ko miliyan nawa aka ce sai a saya da sunan bahaushen amma ba na bahaushen bane na shi kafirin ne sai sa haya akwai lokacin da zai zo shi zai dawo ya zauna a wurin a cikin ku suna sai filaye da gidaje yanzu a sabon gari ai duk ba nasu bane gine-ginen sabon gari amma wallahi talla yanzu duk sai yawa suke duk sabon ginin da ka gani yanzu a sabon gari galiba gida da kaga an yi renovating dinsa to duk inyamurai ne da kafare suka saya mutanen mu sun sayar musu sun ba su kawai shikenan sun samu gindin zama Allah ya ji kan sarki Sunusi Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa sarkin Kano kenan ai shi lokacin su cewa ya duk tattara su can waje ba za su zauna a cikin badala ba ta yanzu ba badala ba ni ban sani ba har rijiya ma za a ce ba inda ba za ci gaba suna da yanci sun bi kama dama in gurin manyan ne ma kafin kai ka samu shiga su sun je indijin ne ana ba su na Kano state din arna da yawa na zo in an yi magana su yan Kano ne an zo neman yan sanda yan Kano arna an zo neman immigration yan Kano arna an neman wane ne yan Kano arna saboda a banza masu unguwanni suke raba immigration wannan a indijin leta din da local government a banza suke barawa babu bincike ba komai in an bada kuɗi shikenan kai ku ka je kudu ka nemi indijin din ka gani je ka kudu ka nemi indijin leta na kudu in za ka samu su ko ba su da shakka suna samu ba su da shakka suna samu suna nan kuma suna shirye-shiryen su wallahi akwai local government din da wallahi suna tunanin ma za su kwace su a ko a nan a nan ma fage ba an yi lokacin da wani kafiri ya fito ya fara contesting bai yana neman wani abu na siyasa ko ba gaba ne a chairman a Kano state ba kafiri wai ya fito wai a fage wai yana neman chairman na local government a to da kansila suna da shi da waye waye duka me ya ja wannan sakaci sakaci irin naku wurin da kuke da shi ma wallahi sai sun kwace ya kamata mu zurfafa tunani kuma duk wanda yake wannan abin ya shafe shi wallahi ya kamata ya ji tsoron Allah ya gaya zai taimaki addinin Allah كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم نعم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين waɗancan sakamakonsu akwai la'anar Allah a tattare da su abinda ake nufi da la'ana shine at-tardu wal ib'adu an rahmatillah a kori mutum a nisantar da shi daga rahamar ubangiji waɗannan Allah ya tsine musu da mala'ikun Allah da ma mutane gabaki ɗaya Allah kiyaye mu sai me kuma خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون khalidina fiha suna masu kaddara ma dawwama a cikin wutar jahannama la yukhaffafu anhum al'azab Allah ya ce ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzarun kuma wallahi bara a saurare su ba ko misqala zarratin ko misqala zarratin al-haris ibn suwayd din nan ɗaya daga cikin mutane goma sha biyu da ya kafirta suka ridda yayin da ya je haɗu da kafiran makka sai ya yi nadama sai ya aiko wa mutanensa kamar yadda imam ibn kasir ya faɗa a cikin tafsirinsa cewa ku je ku tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shin zan iya tuba suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama zan iya tuba al-haris ibn suwaid yana tambaya ya manzon Allah gashi an saukar da aya an yi bayani akan waɗanda suka ridda suka bar musulunci amma wannan bawan Allah yana neman zai iya tuba to sai Allah ya saukar da me
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم illa allazina tabu sai dai waɗanda suka tuba kaga kenan Allah ya karɓi saƙon waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan haka din ya faru wa aslahu bayan sun tuba kuma sun gyara barnar da suka yi ada fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai tabaraka wa ta'ala Allah zai yafe musu abin da ya ainihin wato ya gabata shikenan sai wani bawan Allah ya ɗauka ya je ya same shi ya karanta masa ya bashi labari ya ce gashi gashi Allah abin da ya faɗa alharis sai yake cewa innaka wallahi ma ma alimtu la saduq wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la asdaqu minka yake ga dan aikin wallahi ni dai na san kai mutum ne mai gaskiya kuma manzon Allah ya fi ka gaskiya wa inna Allah azza wa jalla la asdaqu salasa kuma Allah ya fi ukun gabaki daya ta kai da shi dan aiken da manzon Allah sallallahu alaihi sallama to dukan kuma Allah ya fi ku gaskiya gaba daya Haris ya koma Madina ya musulunta kuma malamai suka ce musuluncin sa yayi kyau kaga shi wannan abun yayi masa dadi to sai me Allah kuma ya ce إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون kaji labarin waɗanda suka dawo ko to sai kuma Allah ya ce innal ladina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufra waɗanda suka kafirce bayan imaninsu sannan suka ƙara kafirci imam al-qatada imamu qatada da imam hasan al-basri suka ce wannan aya ta sauka ne akan yahudawa sun kafirce wa annabi isa alaihi salatu wassalam da linjila bayan imanin da suka yi da annabawansu kun san mun karanta da ku cikin karatun da ya gabata su ba yahudawa ma ba su yadda ma da annabi isa ba a gurin yahudawa fa annabi isa ma wani abu ne ƙarya ne kurin ba su yarda da shi ba yanzu ne tsabar zunzurutun munafurci na duniya wai kirista wai suke haɗa kai wai da yahudawa shine Allah yake cewa waɗanda suka kafirce hatta kai kafirin bayan kayi imani da sauran annabawa a da su can ahlul kitabi kenan ba an ce su yi imani sauran annabawa ba sai ka zo suka kafirce wa wani annabi sun mazdadu kufran bayan wannan sun kafircewa annabi isa sun mazdadu kufran suka ƙara kafirci suka kafirci annabi Muhammad ga kafircewa annabi Isa sannan da Muhammadu ma ya zo suka daɗa kafirce masa to shine Allah yake cewa lan tuqbala tawbatuhum Allah ba zai karbi tuban su ba wa ulaika humud dallun kuma waɗannan su ne wato batattu waɗanda suka bar hanya ta dacewa wasu malamai suka ce sun mazdadu kufra anan ana nufin wato suka ƙara zunubi aya tana nufin yahudu da nasara alladhina kafaru bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da yahudu da nasara gaba ɗaya sun yi ittifaki da kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da suka gan shi kuma amma da sun yi imani cewa lallai an ba su labari annabawan sun ba su labari da sifofinsa a cikin littattafansu idan ya zo za su yi imani suna ganin sa ya zo din kawai sai suka kafirce masa hasadan min indi anfusihim hasada daga gare su sannan bayan wannan suke ta zunubi kuma ga kafircewa Muhammadu ga zunubi su malaman suka ce wannan aya ta sauka ne akan wato dukkan mushrikai da kafirai gaba daya ga shirka da suke yi bayan sun yi ikirari cewa Allah shine mahalicinsu a yanzu ko arne ne ai ya san Allah za ka daina kiran Allah ai ko ba ka bane in ya sha kashi za ka daina kiran Allah wani dan uwa wani abu ya same shi aka je aka jefa shi a cikin irin ɗakin yan sanda din nan da suke ɓoye mutane guri mai wari mai wahalar sha'anin nan wanda ake ajiye mutane kan gararru mai duhu da sauro a gurin ake fitsari ake kashi duk police station akwai wannan wurin har dan sanda ma in ya taurin kai can ake afka shi yace yana shiga sai ya tarar da wani kafiri wani abu ya shiga tsakaninsa da wani ya kawo shi kara dan uwansa da aka zo yan sanda suna yi mai azaba suna so ya ji su ji gaskiyarsa sai yana wallahi wallahi Allah Allah wallahi na rantse da Allah a'a sai shi dan uwan yake cewa kai wai kai da kake kiran Allah kai ka san Allah ne sai ce na san shi mana to yake ba da labari wai akwai wani dan daba a gurin an zo ana ba da labari yana Allah Allah sai shi dan dan daban sai yake ce ma kai wallahi ka daina kiran ubangijin mu shi dan daban yake cewa shi kiristan wallahi ka daina kira mana Allah ubangijin mu ya isa haka zai kaddamar masa kenan to yace yaji yana ta rantsuwa ai sun ma sun san Allah ai ah sun san Allah to wai bayan wannan sun san Allah din to amma sai suke shirka da shi suke kin bauta masa su ki yin sallah su ki ba da zakka su ki azumi su kafirci kuma su sha giya sun masjadu kufra suka zauna akan kafircin su har halaka ta same su shine izdadu kufra waɗannan sun zamanto batattu kenan to shine sai Allah yake cewa me إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به na'am
أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من
innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar lalle waɗanda suka kafirce suka mutu kuma suna kafirai falan yuqbala min ahadihim ba za a taɓa karɓa ba daga ɗaya daga cikinsu mil'ul ardi daidai gwargwadon abin da za su cika ƙasa da shi zahaban na zinare su ba da zinare cikin ƙasa Allah ba zai karba ba wala wifta da bai ko da kuwa mutum zai nemi ya fanshi kansa da shi ula'ika lahum azabun alim Allah ya ce waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wa ma lahum min nasirin kuma ba su da mai taimaka musu waɗanda suka kafirce kuma suka mutu suna kafirai shine illar kana kafiri ta kuskure ma ka mutu kuma kana kafiri ana suke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa Allah zai faɗa wa ‘yan wuta yayin da suke cikin azaba ran tashin alƙiyama Allah zai ce wa ɗaya daga cikinsu yanzu da kana da abin da ya kai duniya gaba ɗaya na arziki za ka iya ba da shi don ka fanshi kanka daga wannan azaba kafirin zai ce ƙwarai ko na'am sai Allah ce to ai na nemi abin da ma bai kai wannan ba a gare ka tun lokacin kana cikin tsatson annabi adamu alaihi salatu wasalam cewa kada kai shirka da ni da komai amma yayin da ka fito kai kwari fa baita sai ka ki illa an tushrika bi sai kai shirka da ni wannan kaskancin da kafiri zai tarar da shi ran tashi alkiyama kenan hadisin da Imam Bukhari ya da shi a cikin kitabur riqaq da haka ashe kafiri ranar tashi alkiyama zai nemi ya ba da abin da yake da shi da zai kai cikin duniya gaba daya Allah bai zai karba ba innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi ko min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim Allah ce waɗanda suka kafirta da za su mallaki abin da ke cikin ƙasa ga baki ɗaya su ba wa Allah ce ya Allah gashi ka riƙe ga baki ɗaya ya fanshe mu daga wannan azaba ma tuqbila minhum Allah ce ba za a karba ba sam sam Allah bai zai karba ba wa ma lahum min nasirin kuma ba su da mai taimaka musu tuba ba za ta yi amfani ba وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك لهم عذاب أليم توبابات da amfani ga waɗanda suke ya'maluna sayyi'at suna aikata munanan ayyuka yau akwai mummunan aiki da ya wuce kafirci sai mutuwa ta zo wa mutum wannan kafin ma ba je kiyama din Allah ki bada labari sai mutuwa ta zo wa mutum sannan sai ya ce ya tuba Allah ce sam ba za a karba ba qala inni tubtu al'an Allah ce ba za a karba ba haka kuma walal ladina yamutunahum kuffar wanda ta kuskure ya mutu yana kafiri zancen sa ya riga ya kare takurin kos an ya gama da ka azabar Allah ba ka da abin da za ka fanshi kanka daga azabar Allah in dai ta kuskure ka mutu baka tuba ba malam ba ma mutuwa ba fa ka je lahira ba a duniya wani bawan Allah malam yana da kuɗi yana da mulki yana da sarauta yana da kaza duk abin da ake tsammanin ana da shi malam yana da shi yake gaya wani bawan Allah yake cewa ka ji tsoron Allah ka kama addinin Allah yace na mallaki abubuwa masu tarin yawa kuma ina da abubuwa masu yawa duk abin da kuɗi zai iya wa mutum alhamdulillah Allah ya bani kuma babu ƙasar da ban je ba dan neman waraka akan ciwon da yake damuna yanzu din nan amma wallahi na kasa samun sauki a yanzu din nan a duk duniya babu abin da na sa shi a baki na zan ji ɗanɗanon sa Allah ya cire min jin ɗanɗano abu ɗaya nake jin daɗin sa shine in samu ruwan zafi in sa masa lipton wannan dan lipton in na sa shi ne zan rinka dan jin bakin yana dan amsawa shine kadai ya saura mu amma naman kaza naman zakara naman agwagwa in ji in sha siga in sha waye in yi menene duk abin da ake ci a ji daɗi ba na jin sa gani kuma yanzu a kwance na rasa yayi zan yi kuma duk maganin da zan nema a duniya Allah bai bani ba yace ku kama Allah to wallahi malam haka Allah madaukin sarki zai iya jarrabar mutum daga nan duniya kafin ka je lahira cuta ce zai dora ma ba irin musibar da ba za ka sha ba daidai kuku sun sani mutum yana da wani ciwo yayi yawon duk asibitocin kasar nan amma bai samu waraka ba bai samu waraka ba da ka rike Allah na malam لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نعم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم lan tanalul birra babu ku babu samun aljanna kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa da kuma Abdullahi dan Abbas da Imam Mujahid ba za ku taɓa samun aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar da min ahabbi amwalikum ilaikum mafi soyuwar dukiyarku zuwa gare ku wasu malamai suka ce ana ana nufin zakka ba ku shiga gidan aljanna sai kun ba da zakka to to ina waɗanda ake ce musu wai ai ba da zakka yana sa talauci an ce duk manya manyan masu kuɗi hamshakan masu kuɗi da suka yi zurfi suka tara kuɗi da yawa zakkar su miliyoyin kuɗi ce to ba sa iya yi kwanan nan aka kawo mana fatawa akan wani bawan Allah wai ya hada kuɗin zakkarsa ya hada ya hada ya ga sun kai wajen miliyan nawa da zan sai ce kai ya ce cewa baran bayar ba ya ce malaman nan yaudarar muske ya ce a ce mana wayan baka bada zakka ba kaza ce ba ga kafirai nan arna muna business da su ba su ba san wani abu zakka ba ba sa bayarwa kuma suna da kuɗin wallahi an kai faɗa ya ce bare bayar ba kawai ya naɗe kayansa wani kuma idan ya ga kuɗin sun zo to sai ce kai bari ya wata dabara zai yi wa Allah business tunda kuɗin Allah ne bari ya juya wa Allah kuɗin sai ya zo ya daɗa sayan wani harka ta kasuwanci to sai a rinka yi ana raba riba da Allah kaji ko yana yana dan waftar wani abu yana karawa a can wannan din kuma ya ajiye wani kuma yana da biya kuɗin zakar to sai ya raba gida biyu ya ba da rabi sauran rabi kuma ya ajiye a banki in wani ya zo neman taimako alhaji da Allah ka dan taimaka mana muna cikin larura sai da ya ce a bashi dubu goma sai ya sa a rubuta ya ce wa iyali na rubuta cikin kuɗin zakka na bayar wani ya zo ya ɗansa ya faɗa rijiya an kai shi asibiti za a masa magani sai ce ku bashi dubu uku da ɗari biyar yana nan yana lissafi mabarashi ya zo yana neman bara a kasuwa ko an zo neman taimako a masallaci ko an zo wani abu duk aikin alheri da isani da zai yi to ba zai fa bayar da kuɗinsa ba da wannan kuɗin zakka ne wai shi a matsayinsa ga kuɗin zakka suna nan sai rinka yana zarewa kuma kuɗin ya haɗa su da kuɗinsa kawai yana ta business akwai hadarin da ya wuce wannan to wallahi malam galiban masu kuɗin nan ba sa cire zakka amma ku ji abin da Allah ya faɗa sako ya ishe muku Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan da da Abdullahi dan Abbas suka ce faɗin Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun babu ku babu samun aljanna sai kun cire zakka wanda yake son ya samu aljanna ya ba da zakka wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim kuma duk abin da kuka ciyar wallahi Allah masani ne akai ya ma fi ku sani wasu malamai ake suke cewa abin da ake nufi a nan shine takawa ba za ku samu takawa ba shine albir wasu suka ce alheri shine albir sai kun ciyar da abin da kuke so manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin shaqiq daga Abdullahi Allah ƙara masa yadda alaikum bis sidq fa inna sidqa yahdi ila albir وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حتى يكتب عند الله كذابا أو رواية anas dan malik yake cewa abu talhat al-ansari shi ya fi kowa cikin mutanen madina manya-manyan gonakai masu da binai a cikin madina kuma ya fi su dukiya da kuɗi babban kadarar da yake da ita wata gonarsa ce mai suna biruha wanda take fuskantar masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a madina saboda kyawun wannan gona din manzo Allah yana shiga cikin wannan gona yana hutawa kuma yana shan ruwan cikinta mai daɗi ruwan daɗi ne a yanzu haka idan ka je Madina masana tarihi za su gaya ma ga daidai inda gonar Abu Talha al-Ansari din take dan ta shiga ma cikin masallaci da haraba Anas sai yake cewa ana cikin wannan hali Anas yana son wannan gona Abu Talha yana son wannan gona sai Allah ya saukar da ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ai sai Abu Talha sai ya tashi ya tafi gurin manzo Allah ki ce manzo Allah inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi kaji masu aiki da cikawa ya manzon Allah naji Allah yana faɗa a cikin littafin salan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace wa inna ahabba amwali ilayya biruha dukiyar da ta fi soyuwa a gare ni ita ce gona ta ta biruha yace wa innaha sadaqatul lillah arju birraha wa zukhraha inda Allah na ba da ita sadaka saboda Allah ina fatan Allah ya bani ladanta ya ajiye mun in ci moriyarta a wurin Allah ran tashi alkiyama fa da'aha ya rasulullah haisu shay dauke ta ya manzo Allah karbe ta je ka ajiye ta duk inda ka ga dama a kassama ta a raba ta ai duk abin da ka ga dama sai manzo Allah yake cewa bakhin bakhin bakhin zalika malun rabihun a wata riwayar zalika malun rayihun yace wannan dukiya an ci ribarta wannan dukiya an ci ribarta kamar ka ce kai kai kai wannan dukiya an dace wannan dukiya an dace an rabauta yace wa qad sami'tu ma qulta fiha Abu Talha naji abin da ka faɗa dangane da sadakar gonanka wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin annabi yace ina ganin wannan gona ka je ka bawa danginka Allah ya karba amma je karba yan uwanka la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar ya ka gani mu ne ai karbe ta zamu yi karbanta za mu yi mu abin ɗinta amma ka duba annabi dan bai damu da abin hannun mutane ba ya ce je ka an karba Allah ya yadda amma je ka samu danginka na kusa da kai ka raba musu mu ko yanzu sai mu ce to ka dan fara ba mu tukunna mu ma mu dan shafa ko ba gaba ne Allah shi daga baya ai abin da za a yi bambancin kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba duniya ce a gabansa ba ya ce ka je ka raba yan uwa dangi abu talha ke cewa afalu ya rasulullah ya manzo Allah na ji gona dai na bawa Allah kuma ba zan ci gaba da amfani da ita ba abu talha ya raba wannan gona cikin danginsa da yan uwansa da 'ya'yan baffaninsa ya katancana ta ya raba ta ya bawa bayan Allah talakawa suke ta amfani da shi hadisin imamul bukhari hadisin ingantacce yanzu wannan hadisin ai kaga ya bayyana mana me ake nufi da ayar lan tanalul birra sai ka duba kyakkyawar rigar ka ka bayar da ita saboda Allah lan tanalul birra an zo ana neman fi sabilillahi da yan kudin ka a matse kana son su sai ka rufe ido kai kuru ka zaro wani abu ka dauka ka bayar shedan zai ce in bari dai ka bayar nan gaba a'a ka tirsa ta ka karba lan tanalul birra abincinka mai kyau da ake dafawa a gidanka ka sa matarka ta kwashe ta bawa almajirai ko ta bawa makota ko ta bawa samari ɗaliban ilimi lan tanalul birra ayyuka da kake so kai na alkhairi wani abu da kake da shi dukiyarka ta shago dukiyarka ta kasuwanci dukiyarka ta kaza an zo ana neman gina masallaci ana neman fili kana da wani fili za a gina masallaci ko makaranta ɗauke shi ka rubuta ka ce na ba da shi saboda Allah kaga kana son wannan filin ba wai baka so ba amma in wannan zamani ne kana dauka kana bayarwa mata ka za ta ce a'a alaji za ka zo ka ban mu cin wahala yara magada me za su gada kaji wa ya gaya muku zai riga yaran mutuwa wataƙila su riga shi mutuwa matakka in ta rena ka sai ta hana ka aikin alheri wallahi hula nan in ka cire za ka bayar in ba sa ba matakka ba za ta bari ka bayar ba riga in ka cire za ka bayar in ta rena ka sai ta ce ba za ka bayar ba da haka a ciyar da abin da ake so sai a samu dace da tawfiki a wurin Allah tabaraka ta'ala za mu tashi kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila a sati mai zuwa insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah kada ya sanya shi a cikin kunnuwan ku ballantana ma ku yi aiki da shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd wani ba Allah na cewa lalla malam me matsayin yin kakara ta waya ko ta mota a matsayin canji ya haramta ko kuwa to ka ce kakara ka ce canji ala'ayi hal abin da ya dace shine idan ina da wannan wayar ina neman wani abu a wurinka kamar na da wannan wayar kuma ina neman rediyo a wajenka yadda shari'a ya halatta sai mu yi cinikin wayar kai mu yi cinikin wannan wayar tawa nawa za ka siye ta mu yi ciniki sosai ba wani maganan dan zan kakara ma ko za ka kakara mu mu yi ciniki ka siya na siyar to sannan kai kuma rediyonka mu yi ciniki mu kakale na siyar maka waya ta misali dubu uku to rediyonka fa nawa za ka siyar mu ce ba da dubu biyar mu fafata mu fafata mu tsaya akan dubu nawa dubu hudu shikenan ka gani yanzu na sayar maka tawa nawa dubu uku kai kuma ka sai mun tawa nawa taka nawa kaga mun yi ciniki kenan to shikenan idan na in kana da kuɗi ka bani ka bani dubu uku na in baka waya kaga ka rike waya sannan ni kuma in ciri dubu ukun nan in ɗauka na bakan hada da dubu ɗaya in baka sai in karɓi rediyo idan babu kuɗin a gurina a yanzu sai in ce to ga wannan waya a matsayin dubu uku take tunda mun yi ciniki ko ba kamar ita ce dubu ukun sai na baka ita sannan in ƙara maka da dubu ɗaya shikenan yayi ina fata na fahimta yawwa sannan ke cewa a wannan ke cewa malam wai da gaske ne da Allah idan najasa idan ta bushe wai shikenan ta tashi daga aiki za a iya amfani da rigar a'a wai kama wai in an yi wai wai jini ya zuba a jikin abin nan riga in ya bushe shikenan to jini wa ce ma najasa ne ai jini ba najasa ba ne ko najasa ne ha jini ba najasa ba ne shi zance mafi inganci sabai ba suna zuwa jihadi da yaƙi ba ana sassaran su da jini kun taba jin da suka zo sallah sai da suka je suka cire riguna suka wanke yanzu idan muke je hadarin mota ko wani abu ya yanke shi in ya zo sallah sai ya cire rigar ya wanke ta a na'am ban ji ba ka gani wanda ya shahada kuma a haka ake binne shi kenan an binne shi na jisa da haka jini ba na jasa bane shine zance mafi inganci na'am jinin haila yawwa sai barakallahu fik sai dai jinin haila to ai saboda na san ku ba ku haila ya za wani magana ba amma tunda akwai mata ai kuma abin nan jinin haila wannan najisa ne idan ya zuba tunda wannan hadisi ya tabbatar za a wanke shi ko yawa za a wanke shi wannan in ya zuba a jiki za a wanke kuma akwai mai yin haila din anan to shi kuma shi wannan ba Allah ce da Allah malam ina neman addu'a akan ina neman aiki dukan nan da kuka ga mana har malamin da yake tasirin shi ma mai wannan jan bakin ba wanda bai da bukata wallahi muna da bukatu kamar mu kwata da haka mu yi tawassuli da wannan haduwa da muka yi da wannan zama da muka yi wannan masallaci muke karanta littafin Allah muna fassarawa dukan mu Allah ya mana albarka a rayuwar mu ya Allah ka duba zukatan mu ka biya mana bukatun mu ba dan halin mu ba ya Allah duk mu bukaci ana ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Allah in ka biya mana bukatun ba abin da zai ragu a cikin mulkin ka ya Allah idan baka in baka ba mu baka hana mu kuma ya Allah ba abin da zai karu a cikin mulkin ka hana mu ba zai kara maka komai ba kamar yadda kuma bamu ba zai rage maka komai ba Allah muna tawassuli da wannan zama ba dan zulubin mu ba ba dan laifukan mu ba duk mai bukata Allah kai mana arziki ka biya masa da wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba duk bukatunmu na alkhairi ka biya mana Allah ya amsa wannan bawan Allah yake cewa malam ne arne ne a'a bari dai in gyara lamirin ya ce malam shi arne ne kuma ina son in, in shiga musulunci amma babana zai kore ni daga gida wannan ya nuna kaga kenan shi ba musulmi bane kuma amma yazo yana sauraron karatu yana so shiga musulunci matsalarsa guda ɗaya shine babansa zai kore shi daga gida shikenan abinda za a yi wani abu ne mai sauki insha Allah an gama karatu ko yau ko gobe ka zo a samu malam Muhammad a same shi a tattauna da shi a bincike shi shi yaron ajiya yake a ina yake meye matsalar me gaskiyar maganar a bincike shi sai in yaso sai a yi waya sai a sanar da mu sai mu ga za a taimaka mashi ko insha Allah ta'ala da haka zo ka samu wannan bawan Allah malam Muhammad kenan wai wannan ke cewa da Allah malam ina menene ingancin maganar da ake cewa wai mutum wai ya halatta wai ya wai ya wai yar uwarsa ta wajen uwa hawa malam kamar yayar wasu ta wajen uwa kan wasa ko yasa ba shine yayar wasu ta wajen uwa ba haramun ne bai halatta ba in ko ba wannan bane to sai ka zo ka dade yin bayani ku daina ba da tambaya haka a dunkule iyayen da muka fahimta haka zamu ba ku wannan ba Allah ke cewa malam da Allah ina so ka fassara mu wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sinfani min ahli an-nari lam arahuma qaumun معهم سياط كأذناب البقر يضربون به بها الناس manzo Allah ya faɗa ne cikin alamomin tashin alkiyama da ƙarshen duniya kai za a samu wasu mutane sunfi guda biyu amma yan wuta ne amma annabi ya ce lam arahuma ni dai ban gansu ba mana ba a zamanin su za su zo ba kaumun cikin su za ga akwai mutanen da za su zo da bulali in zamani ya zo karshe kaznabil bakar kamar jelan sa bulala kamar jelan sa yadribuna biha nas za su rinka dukan mutane saboda zalunci azzaluman mutane macuta annabi ya ce yan wuta ne in yana tsoratarwa akan wani abu wannan hadisin to yana tsoratarwa akan zalunci da cuta duk wanda zai samu wata dama ya rinka azabtar da mutane yana cutan mutane to ana jin tsoron kar ya fada karkashin wannan hadisi yace kuma hadisin da inda manzo Allah yake cewa wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila za a yi mata kasiyatun ariyat ga su sun sa tsumma sun sa sutura kamar da kaya jikinsu amma ariyat tsirara suke kawukansu sun yi gashi sun tara gashi kamar yadda ka san irin bayan dabba ko raƙumi ko saniya ɗin nan tozon saniya ba yana karkacewa ba sun yi gashi sun karkatar da gashin suna alfahari da gashi suna ado da gashi suna ƙarin gashi suna waye kamar yadda yanzu mata suke ado da gashi ba sa ma son sa ɗan kwali suna tafiya suna gantsara manzan Allah yake cewa la yadkhulna aljanna waɗannan mata ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kai kanshin aljanna ma wallahi ba za su ba annabi yace saboda kanshin aljanna ana jiyo shi ne tsakaninka da gidan aljanna tafiyar shekara 500 yace to irin waɗannan matan ko kanshin aljanna ba za su ba kalubalen ku iyaye waɗanda kuke barin 'ya'yanku mata buduri ko budare ala wazani taɓare ko kuke barin 'ya'yanku 'yan mata suna fita da tsiraici yanzu ba mu da matsala a garin nan wai bakin mata da za su da cin arna ko wani abu matsalar mu tasu wannan kaɗan ne yanzu 'ya'yanmu hausa fulani ɗin su ne fitinannu mata sun mai da kansu kamar maza ga yarinya musulma a cikin unguwa tana yawo tsirara ta yi kwalliya ta yi ado da ba a san bahaushiya da ƙarin gashi ba amma yanzu ƙara suke suna ƙara zur suna ƙara wuta wa kansu da kansu ga yarinya ta fito a unguwa ƙirjinta gaba ɗaya wuta ko ta saka wani gyale kana ganin gadon bayanta wai yanzu wani ɗinki ake ba teloli su yi akwai teloli a nan ku ji tsoron Allah a nan ake ajiye rigar kafa da a nan sabulanci tana tafiya yana sabulewa ana ganin kafadarta wai ba za a yi rigar haɗaɗɗiya a nan a rufe ba a nan a bayyane irji a bayyane matsatsen skirt da yadi mai sharara suna yi ana ganin al'aurarsu wannan ado ne wannan burgewa ne yanzu fara an kai akwai suturar da mata suke sawa ma ana ganin cibiyarsu a waje kuma ba wai kafirai ba a ƴaƴanmu musulmi a cikin unguwa kuma ubanta yana nan watakila dattijo ne ma yana nan yana sahun gaba a masallaci Allah ya sauwaƙe maka da ma tsayawa kai ka gyara ta yafi maka alheri wallahi dan ku ku an fusa kum ta hauka me amfanin zuwan ka masallaci yarka ta zama fitinanniya a unguwa a zo a ɗauke ta wani ya zo da beswa ya ɗauke ta wani ya zo da jincen ya goya ta wani ya zo da mashin ya roba roba ya goya ta wani ya zo da mota ya goya ta a je a yi abin da aka dama da ita a zo a ajiye maka bola a gidanka kuma ba auren ta za su yi ba duk ƴaƴanmu ne ƴaƴan hausa suke to ko wannan wasan kwaikwayon da ake ba yaran hausa ne suke yi ba me jawo rashin tarbiyya kawai abin da muke iya hausawa haihuwa mun iya haihuwa e alfahari da haihuwa nan yanzu gari yana wayewa da safe in kaga ya'ya yanda ka san ya'yan agwagi yimun yimun yimun yimun aka suke fita amma yaya magana tarbiya yaya magana tarbiya babu sai tara su kurin muke yi tara su kurin muke wannan ya auro ya haifa wannan ma ya da auro ya haifa wannan ya da auro ya haifa ana nana tara amma wa ake tarbiyar wallahi tallahi malam a soran gidanka za a zo a danne yarka ana lalata da ita saboda tsabar wulakanci Allah ya isa dan iya rashin mutunci kenan sauran gid soran gidanka yaro saurayi zai zo ya danne yarinyarka yana faruwa bila adadin ko yanzu abin da samari suke kenan ko shekaran jiya na an kawo muku ga wani bawan Allah ya je kurin wata yarinya wai yana santa uban sai uban ta yace ka zo gidansu mana kai magana da ita wai shi bai zo ba sai dai ya mata waya kawai ya dauke ta ya dora ta a mota tun da yana da kuɗi tara ma kurin ma kwana ne ya je dauke ta ya tafi da ita ya je kwana da ita a wani wuri kuma yarinya kuma ta yadda suka yi ta neman ta suka rasa me yasa kai wannan aini na lura gaskiya akwai soyayya tsakanin mu kuma muna da yan graduates a gidan nan wasu ba so suke yi ba kaza kaza ya dauke ta ya tafi da ita da ɗarka kai ka haifa ka sha wahala ka je asibiti a yi ta'awo kurin wani banza ya zo ya lalata maka yarka kana ji kana gani ai babu wanda bai da kishin 'ya'yansa irin bahaushe wallahi wallahi duk lokacin da kaga ka bar yarka ta fita cikin tsiraici ka tallata ta ne ka ce kowa ya zo aja ce kawai a yanzu idan shago a rufe yake wani zai zo ya ce da Allah ina son sabulu wani zai zo ya ce da Allah ina son ruwa fiya wata ai a rufe yake amma idan a buɗe yake ba customers za su yi ta shigowa duk lokacin da ka buɗe yarka ka ce customers su zo in kuka lullube ta ka rufe ta ka ce to ba wanda ya isa ya zo sai wanda ka bashi izini ba kai ne zaka je ka bude shagon ba sai wanda ka ga dama zai zo siya ko wataƙila wani zai je ya same ka a gida ce da Allah ana buƙatar sabulu sai ce to bari dai ina da uzuri amma bari zan bude ma sai ka bude masa sai ya shiga to haka yarka in ka lullube ta sai wanda kake so ne zaka bude masa ita muna faɗa Allah ya sani muna maimaitawa kaga makarantun da muke kai 'ya'yanmu akwai babban influence na lalata mana 'ya'yanmu unguwannin da muke zama da makota marasa tarbiyya akwai influence na lalata mana tarbiyyar 'ya'yanmu makota da kayan kallo na gidajenmu da neman jin daɗi da holewa da muke a gidajenmu wannan yana da influence na lalata mana 'ya'ya je ka ga yaran namu a jami'a kullum abin da suke alfahari tsiraici tsiraici yanzu duk mai addini mai tsoron Allah kullum inda zai shiga jami'a dai sai dai ya rinka yana istighfari da ka leka nan Allahumma inna hadha munkarun fala arqahu kana daga kana daga kanka kana leka wacan zaka zo ka gano wata tabuwar wato barna Allahumma inna hadha munkarun fala arqahu in ka rufe idan ka ka fada rami dole kalla dole kalla tsiraici kurum shine abin da suke burgewa a colleges a polytechnics haka suke haka wasu wallahi wata ma yarinya in kaga abin da suke ma ba ka da abin da za a gani ma ba komai sai jaraba tana ke kurum ya gagal ya gagal ya gagal ka kakal ka kakal ka kakal yanda ka san iska zai hure ta amma wai dole sai ta iskancin ba ita ba ba ta da abin da ma za ta nuna a ɗauki hankalin mutane babu masifar ce kurum a cikinta annabi ya faɗa cewa za a yi su irin waɗannan kuma bayan aljanna bane da haka sai ka kiyaye kada yarka ta shiga layin waɗanda aka ce bayan aljanna bane tambaya ta ƙarshe wannan ce Allah ya ƙara wa malam albarka da lafiya kuma ya tsare ka daga sharrin mahasada da sharrin zamani amin ce dan Allah malam a taimaka min da addu'a to shimfiɗa ya kenan cin hanci ya bayar shi ba ce a taimaka min da addu'a kasuwanci na yana neman lalacewa kuma bashi ya taru a kaina sannan kuma ga gidan haya na cikin tashin hankali kudi shekara ta cika babu kudin biya an ba da notice a ga wannan wannan fitinatul mahaya ta same shi kenan to addu'a da muka yi wacce ta shiga cikin abinka ai mun faɗa duk wani mai bukata ko Allah ya ji kanmu ya biya mana bukatunmu gaba daya ya kuma ba mu dacewa sa muna da rabo to yan uwa sai ku hakuri abinda muka faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah ya mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh